العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kowacewarsa rayuwar ta iso wannan rana ta asabat yau goma sha uku ga watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haduwa a wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i ya zata shi a fasali na al ijara ijara a iya fassara shi da abubuwa kamar misali za a iya cewa kwadago ko aikatau ko abin da ya kama da haka ko haya ta'arifu ha me ake nufi da ita al'ijaratu lugatan al'ithaba abinda ake nufi da ijara a luga shine sakayya sakawa yukalu akan ce ajartuhu bil madd wa ghayr al madd ajartuhu ko ajartuhu idan atabtuhu wato in na saka masa shi yasa zaka ji ana cewa wato atamma Allahu laka ajrak ai sakamako ne Allah ya cika maka sakamakonka to sakawa shine al-ijara mutum ya maka wani abu ne muƙabili kai kuma sai ka saka masa واصطلاحا اما abin da yake a shari'a tamliku manfa'ati raqabatin bi'iwadin wato mallakan amfani mutum ya samu mallaka na amfanin da wani zai masa shine raqaba wato wani ya amfanar da kai da wani abu ka mallaki amfanin amma bi'iwadin da musaya da zaka bayar wani ya maka aiki ko ya maka wani abu kai kuma za ka ba shi musaya yanzu abin da ya makan kai kake da mallaka a kansa alasa an fahimci bayani shi na abin da ake nufi da al'ijara wato misali kaman ka sa mutum ya maka gini wannan aikin kai ka mallaka ya shi bisa sharaɗin ka za a yi shi ko ka sa mutum ya maka ɗinki kai ka mallaki aikin ba mutumin ka mallaka ba ba ita raqaba din ka mallaka ba manfa'at da za ta samu daga gare shi shi da abin da ka mallaka kuma za ka bashi musaya mai musaya abin da kuke yarjejeniya na ladan da za ka bashi imma kudi imma wata manfa'at da ba mashru'iyyatuha abin da shari'a ta yi tanadi mai shari'a ta faɗa dangane da ita ijara qala ta'ala Allah madaukaki yace fa in arba'ana lakum fa'in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna a cikin suratul talaq Allah madaukaki yana magana dangane da shayarwa mace ta shayar da ‘ya'yanta ko kuma idan ba a samu wadda za ta shayar musamman idan lokacin da aka rabu an yi saki to mace ta shayar da ɗanta akwai ka'ida da shari'a ta zayyana na shayar wanda za ta yi da ita kuma abin da za a mata to idan har ita bata shayar ba saboda wani dalili saturdi'u lahu ukhra sai samu wata matar daban za ta shayar kaga can aka ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah to kaga infakin da zaka yi a wajen a matsayin ujra da zaka bayar ne to shine Allah ya ce fa in arba'ana lakum idan har waɗancan matan da kuka ɗauka waɗanda ba iyayen ‘ya'yan ba suka shayar muku da ‘ya'yan fa'atuhunna to ku ba masu waɗancan da suka shayar ujurahunna sakamakonsu ku ba su ladansu to kaga ijara ta shigo da ujira wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya faɗa wato cikin suratul qasas qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin kisa annabi Musa alaihi salam da sahibinsa lokacin da annabi Musa ya je shi Madiyana falamma warada ma a Madiyana wajen min dunihim imra'atayn tazudan kage ya ga wasu ma'an mata guda biyu annabi Musa alaihi salam ya musu dawainiya yace me yasa ku ba za ku je ku ku shayar da dabbobin ku ba kowa yana shayarwa gashi in an gama rijiya rufe ta ake a ai mu ba ma cakuta da maza baban mu kuma tsoho ne shi baya iya zuwa kuma dole mu din ne masu zuwa shi yasa sai mu koma gefe saboda kamun kai haka aka san mata masu kamun kai ba sa cakuta da maza to annabi Musa saboda ganin kamun kansu da yayi lokacin da aka gama shayarwa an rufe rijiya shi sai je tunkuda abun rufewa shi kadai ya shayar da su kaga wanda kuma sai an yi wacce bai ake tulewa shi kadai dan yana da karfi sai ya tule ya shayar musu da ruwan kuma bai san su ba ba su san shi ba ya kuma maida ya rufe kamar yadda yake ya koma gindin bishiya yana roƙon falala Allah to kaga da suka je suka bada labari a babansu baban ya ce ku je ku kira mun shi da suka taho nan ma sai ta ga an amanarsa duk lokacin da ka sanya mace a gabanka to ba za ka samu jin daɗi ba to sai ce ita ta koma baya saboda baya so tana gabansa zai ku samun amana idan tana bayansa ta rika gaya masa hanya to nan kaga sai ta fahimci mutum ne wanda yake yana da wasu qualities guda biyu yana da karfi kuma yana da amana kuma gashi dama baban ya tsufa su ko mata ne tunda ya zo a matsayin bako me zai hana a ɗauke shi ko adago ya zauna a gidansu kawai ya dinga to uban dama da niyyar da ya aika kenan to kaga qalat ihdahuma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan mata biyun sai ta ce ya abatis ta ajirku ya baba ɗauki hayarsa kaga ijara a matsayin haya ko kwadago ɗauki hayarsa ya dinga mana ayyuka inna khaira man ista'jarta alqawiyyul amin ai mafi alherin wanda duk zaka dauka ya zauyan haya ya maka kwadago na wani aiki wanda yake da abubuwa biyu yana da amana kaga qualities guda biyu kenan wanda ake sanya mutum ya zama wakili a kayan abu a sanya shi a matsayin kwadago yana da amana yadda ake bukatan haka zai kuma ba zai ha'inci ba sannan kuma alkawi yana da ƙarfi ba ya zamanto kowa hisiya ko kowa ma'anawiya inda ake neman ƙarfi na jiki faskarai ka ɗauki rago ne maka ba rai mama ba ta rago ba ne aka tona rijiya ayyuka ne na ƙarfi to sai wanda yake da ƙarfin da zai ba wanda kuma daga an biya shi kuma ya lagwagwace ya kasa yi ba kuma yana so a biya shi ko kuma in ba na ƙarfi ne na zahiri ba ya zamanto yana da basirar da in basira ake bukata ko ilimi ake bukata ya zamanto yana da ilimin da zai gudanar da wannan aikin da aka dauke shi kaga duk wanda ya hada waɗannan ababe sai kaga an kai gaci lafiya yana da ikon yayi sannan kuma yana da amana to sai ta faɗi waɗannan ababe biyu waɗancan ababen da ya faru shine ya nusar da ita ta gane ƙarfin da yake da shi kuma ta gane mutum ne mai amana saboda yar gajeren mu'amalar da suka yi yayin da za su kamo hanya su taho wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا wannan shi ma kisan annabi Musa ne da sahibinsa Khaidar kenan wanda Allah ya ambata a cikin suratul Kahfi malaminsa ne da Allah ya tura gare shi ya ce kai asalin hadithin Bukhari ya kawo cikin kitabul ilmi tambayan annabi Musa aka yi aka ce wane ne ka san wani wane ne ya fi kowa ilimi a bankasa wa ya fi kowa ilimi a bankasa to tunda shi ne annabi manzo kuma shi aka aiko a taura abu ne mai sauki ya ce shi ne ko don haka sai ce ni ne to sai Allah ta'ala ce a akwai wani mutum wanda ya fi ka ilimi yanzu ka je ka neme shi zai koyar da kai shi na da musa ya ɗauki hanya kuma sai aka ce masa su ɗauki bi kifin shi zai zamanto musu alama na inda za su gane wannan abin nan ɗin nasu wannan malamin da yake nema to kaga lokacin da da Khidir Khidir ya sanya masa ka'idoji a cikin ka'idojin da ya sanya masa kamar yadda ɗabi'a ce malami in zai karantar yana sanya ka'ida kuma dole a lazumci ka'idar tasa haka ladabin ilimi yake to sai sanya masa ka'ida fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra in har za ka biye ni to karka yadda ka tambaye ni akan komai da ka ga nayi ka ban na har sai na maka karin bayani da kaina to kaga a cikin abubuwan da ya faru can gaba ta karshe kafin rabuwar su fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama hatta idza ataya ahla qaryatin istadama ahlaha fa abaw an yudayyifuhu suka je su wajen wasu mutane a wata alƙarya ga gajiya suna neman wajen hutawa da wajen kwana ga yunwa suna bukatan guzuri nasu ya yanke ku taimaka mana da wajen kwana mana ku taimaka mana da wajen da abincin da za mu ci sai suka ki fa abau an yi bai ma ba su musu sauka ba amma tare da haka da suna tafiya fa wajada fi haji dara shine gaban da ya kawo sai kuma suka dadda wata katanga yuridu an yanqadda katangar tana nufin faduwa ma'ana ai wannan ya farfade shi ne mujaza yuridu an yanqadda katanga ai ba ita da kan take faduwa ba tsagewa take sai ta fadi to katangar tana kokarin faduwa fa aqamahu shi kuma sai miƙar da katangar sai zo shi ta gyara ya ta gyara katangar sai da ya tada ta ko da aka hana ku abinci aka hana ku masauki kuma kaga katanga za ta faɗi a nan musa sai ce kala sai ya ce laushi ta lattakhasta alayhi ajra ya ce ai da ka so da ka karbi ujira a kai sai ka ce katangar nan taku da za ta faɗi nawa za ku biya ne da gyara muku ita ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun je su ma wani gari ko suka ce a ba su masauki ku dan taimaka mana da abinci man guzurin mu ya kare garin mutanen ba ba musulmi bane suka ce ba za mu ba ku ba suka kore su ma sai suka fito wajen gari suka je suka tantance suka zauna da yan wasu Allah cikin ikonsa sai duhu sai ya ciji bulaman garin hankali ya tashi duk abin da za su yi na magani da tawayi da abu ya gagara sai aka ce kuje kun bakin nan mana sai aka je wajen bakin aka ce akwai wanda ya iya tawaida a cikin ku zai zo shi ya ga duhu ne ya ceci sarki al'amari ya gagara ku ya kasa bacci mu ma babu kwanciyar hankali sai wanda daga ciki ya ce eh shugaban tafiya ya ce eh na iya tawaida amma ba zan yi ba sai kun biya ni kun ga aitin da an yi a basu masauki sai ya ce to ba zan muku ba sai kun biya suka ce ya mun yarda inda an waraka za mu biya ka me za ku awakai aka yarjejeniya to irin wannan ne shi ma annabi Musa sai ya faɗa ma Khadir tunda an ki a sauke mu law shi'ta lattakhadta alayhi ajra kaga ijara ta fito ko da ka so da ka karɓi ujira sakamakon da za a baka a dalilin hayar ka in an ɗauka ka yi kwadago kenan da shari'a ta tabbatar da shi ko an Aisha radiyallahu anha hadithi har ilo ya inganta cikin Bukhari daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita tana ba da kisan hijirar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da Abubakar Siddiq lokacin da aka shirya za a kashe annabi Allah ta'ala ya masa umarni akan ya bar garin to ya je shi sun yi magana da Abubakar Siddiq an tsara tafiya a koye suka fita kuma sai suka ɓadda sawu dan da suka fito sai suka zauna goban hira kwana uku dan a fantsama a yi ta tafiya neman su kuma a rasa su alhali su kuma ga su a kusa har sai an dawo daga can tukunna su fita strategy ne to shi ne take ba da labarin ta ce wasu ta'ajiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa abubakar rajulan min bani dil annabi sai da aminci su tabbata a gare shi da abubakar siddiq sai suka ɗauki wato annabi sai ya ɗauki haya ista'ajara sai ya ɗauki hayar rajulan wani mutum min bani dil daga kabilan banu dil ana ce da shi amir ibn fuhaira kamar yadda zuwa cikin al-fusul fi sirati rasul na ibn kafir da dai al-mu'arrikhun duka abin da suka faɗa ke cewa wannan bawan Allah sunansa amir ibn fuhaira daga kabila na banu dil shi ne wanda abubakar siddiq ma ya ɗora shi a kan raƙuni suna tafiya a kan hanya yana nuna musu har sai da aka je wata gaba sun min bani abdi adiyin sannan daga ƙabilan banu abdi adi nan ma sun ɗauki hayar wani mutum hadiyan khirlitan wato wanda yake madugu a shi ne mai nuna hanya ko ma duk wanda ke khirnitan ko mai basira ya san kan hanya sosai ya san koyayyar hanyar da za a iya bi da mutane ba su saba bi ba wanda aka saba bi ga ta can can ne za a neme su amma ya san shortcut din da za a bi za ta kai su madina ko mutane ba su san ba kowa ya san hanyar ba shi ne ce alkhirwitu almahiru bil hidaya wanda yake zakakuri wajen nuna wa mutane hanya alhidaya nan nuna wa mutane hanya shi kuma wannan wanda aka samu daga kabilan bani abd ibn adi ana ce da shi abdullahi ibn uraikitin shi ne wanda yake abin nan hadiyan din hadiyan khiryitan abdullah ibn uraikit to kaga shahidin anan shine ista'ajara annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar rajula an dauki hayarsa duk da cewa lokacin mutumin da aka dau hayan ba musulmi bane amma yana da amana kuma ya san abin da yake kaga abu biyu sun haɗu ba zai tona asirin su ba sun gamsu akan cewa sun samu aminta da shi ba zai tona asirin su ba kaga yana da amana inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin bari ta nan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin kwadago ana biyansa ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari sai ruwaito daga Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ba Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam Allah bai taba aikowa wani annabi ba face sai yayi kiwon dabbobi qala ashabuhu wa ant sahabbai suka ce har kai ma ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na'am kuntu ar'aha ala qaratita li ahli makkah yace yi ni ma da ina karami na san nayi kiwon dabbobi ala qaratin akai yan kwandaloli dan gutsitsire haka na azurfa ko zinariya bai kai azurfan ba amma yan gutsu abin nan ma'ana bai kai dirham ba nake son ce yan gutsitsire haka yayi kiwon awakai sai a biya shi da wannan to kaga shari'a duka ta tabbatar da wannan kuma ya ce ba annabi ma sai da ya kiwon dabbobi shi kansa annabi Musa alaihi salam da aka dauke shi ai abin da asali abin da ya jawo har aka aike shi aiki aka dauke shi aikin aiki wanda dabbobin ne ko to kaga ashe shari'a ta tabbatar ya zo cikin hadisi kuma ya zo cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo cikin a cikin alqur'ani to aka dauki mutum kwado goye aiki abu ne wanda shari'a ta san da shi sai dai da irin sharuɗansa da kuma yadda za a gudanar da shi abin da ya halatta a yi kwadagonsa da wanda bai halatta a ɗauki hayarsa ba bala ya ce ma ya juzu ijaratu abin da ya halatta a yi ijararsa ma'ana wanda ya halatta a ɗauki hayarsa ko a sanya kwadago a kansa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu ma lam yamna' min dhalika mani'un shar'i duk abin da zai iya yiwa a amfana da shi duk abin da za a amfana da abin ma a baqa'i ainihi amma asalin abin kuma yana nan za a amfana da shi amma asalinsa kuma yana nan ba consumable bane mun gane yanzu za ka ce ka ɗauki hayar buhun gero sai dai ba shi ku za ka ce wannan buhun geron ba na ɗau hayarsa ko kuma ba na ɗauki hayar fetur ɗin nan na sa a cikin mota ta ko mashin ɗina ai ba haya ba ne saboda yanzu ka yi amfani da asalin nasa ne amma motar fa za a iya ɗaukan hayar ta ba a ɗauki hayar mota ba a ɗauki hayar mashin amfani ne za ka yi da ita ita kuma tana nan a bisa sharuɗan da kuka yadda kuma wanda bai saba wa shari'a ba don haka ko da mutum ne shi mutum din yana na ai ba bawa ba ne ba a ɗauki hayar ka za ka je ka mun aiki ɗauke ka kwadago to me kake so a maka ina so a tona mun rijiya to gaba nawa a inda an samu ruwa shi kenan a yi yarjejeniya sai zo shi ta aiki ya ta aiki yana shan wahala ina za ka ce ni ba a cikin kwana uku ke zuwa tona misali ne sai ce to za mu jarraba ko kuma sanya sharaɗi tun da ruwan samo shi ake yi ko ba za a yanke masa kwana uku ba sai a ce idan an samu ruwa amma fa sharaɗi ba za ka je ka karɓa aikin wani ba kasan suna yawan haɗa kashi ce ba za ka karɓa aikin wani ce na yadda kaga bisa sharadi kullun sai ya je shi ya dauko shi a gidansa ya tafi wajen wani ce a'a malam wani ba mi haka da kai ba ba za ka je kai kai aiki a gidan ba na wani ba sai ka gama nawa sharadin da muka yi kenan kaga dole ya bar wancan amfanin nasa yanzu aka mallaka kuma a bisa sharadin da aka saka hakan zai kiyaye amma shi karan kansa ya zama bawa ne ba bawa ba ne shi ne aka ce kullu ma amkanar intifa'u bihi ma'a baqa'i ma'a baqa'i ainihi duk abin da za a iya amfana da shi amma asalin sa kuma yana na amfanin ne aka dauka to sahhat ijaratuhu to ya inganta za a iya yin hayarsa ma lam yamna min zalika mani'un shar'iyyun matukan wani abu na shari'a bai hana ba in har akwai abin da zai iya yin hani daga cikin hanin da shari'a ta yi to shi kenan kamar yadda za mu ji a gaba insha Allah akwai abin da za a iya yin hayar tasa kuma asalin nasa yana nan amfaninsa za a ɗauka amma kuma shari'a ba ta yadda ba amma shari'a ba ta yadda ba kamar me a yayin motar tana nan aikin da aka yi ne haram hayar motar tana nan daukan da aka yi ne na giya haram yanzu misali kamar boka boka aiki yake ko ba aiki ba kuma yana amfanar da waɗanda suka je wajensa ko a tunaninsu to misali kamar wannan kaga ai shi ko kan yana nan aikinsa ne aiki yayi haka ne ko aiki yayi kuma ka amfana da aikin amma shari'a ta yadda to kaga mani'un shar'iyyun kenan ya hana dan haka irin wannan baya karkashin ijara da musulunci ya yadda ko misali karuwa wani ya mutu sai ya je shi ya zina da ita ya biya ta ai ya amfana ko to amma shari'a ta yadda shari'a ba ta yadda ba ba za a ce wannan ijara ce wacce take ta inganta ba shi yasa aka ce kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratu duk abin da za a iya amfana da shi wato kuma amma asalinsa yana nan amfanin aka dauka to ya halatta za a iya ijararsa malam yamna min zalika mani'un shar'iyyun matukar babu wani abu mai hanawa daga cikin ababen da shari'a ta gindaya wanda ya hana wa yushtaratu an takuna al-aynul mu'ajjaratu ma'luma bayan wannan in har ba a samu mani'i shar'i ba kuma har ilau an sharɗanta an takuna al-aynul mu'ajjara ya zamanto asalin abin da za a ɗauki hayar tasa ko za a nemi ƙwadagon nasa ma'aluma abu ne wanda yake sanar abu ne waye zai maka aikin wani mun gane menene abin da za a ɗauki hayar tasa mashin ne To, menene abin da za a ɗauki hayar tasa mashin ne? Ai, kaga an riga an sani ko? An ayyana mashin ɗin, gashi wannan mashin ɗin. To, dole ne abin da za a ɗauki hayar tasa ya zamanto sananne ne. Wal ujratu ma'luma ladan da za a bayar shi ma ya zan sananne. Mashin da ya ka ɗauki hayarsa. ko kuma mutum da ya zo shi zai yi aiki zai kwada ku bare ma zai yi mutum nawa ne ga sunan mutum goma to nawa za a biya kaza za a biya wa kazalika muddatul istijar hakan nan zangon da za a dauka na wannan kwadagon shi ma sai an san shi yanzu abu nawa kenan an san waye mai yi haka ne an san wane ne zai yi aikin sannan na biyu an san ladan da za a biya sannan na uku an san lokacin da aikin zai dauka ba a barinsa kawai a buɗe babu iyaka an kulle yarjejeniya za su tona rijiya amma ba a faɗi ya lokacin da ake son kammalawa ko ginin da za a yi amma ba a ambata ba ko ya ba da ɗinki rigarsa amma ba a yanka lokaci ba sai a ce lokaci kaza nan da sati ɗaya ƙa'ida kenan ta shari'a ba wai wani wani ma in kiyarsa da can lokacin ana yin zaɓe ku irin zaɓen gidan rediyon nan wai ɗinki ba kuɗi a jiya wa kazalika muddatul isti'jar haka nan mudda na kwadagon wa nau'ul amali ciko na hudu kuma shine nau'in aikin sai an ayyana an fayyace wani irin aiki yanka kawai za a masa na shinkafa kar kawai a ce to ku zo za ku mana aiki abin nan nawa nawa kowane bangali me za a yi tukun yanka ne da bugu ko ku yanka kawai yanka ne da bugu da durawa ko kuwa a a haddada ko a fita da shi bakin hanya don kar a yi gaba a dawo baya to dole sai an fayyace nau'in aikin an san menene an ayyana shi kowa ya san meye shi me yi ya sani wanda zai biya shi ma ya sani to wannan shine sharadi sai an samu waɗannan sharuɗa sun cika ƙala ta'ala hikayatan an sahibi musa Allah maɗaukaki ya ambata mana cikin surutul ƙasas yana hakaitowa dangane da abinda sahibin annabi musa ya faɗa a madiya na lokacin da ya gudu annahu ƙala mutumin sai ya ce masa inni uridu an unki haka hidabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atammamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alai satajiduni insha Allah min as-sabir to kaga sai sanya masa ka'ida ya ce abin da ya sa na aika ka zo inni uridu an unki haka hidam na tayya hajaini ni ina nufin zan aurar maka ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'yan nawa guda biyu an ayyana su ko ba ayyana ba wannan shi ne shi ne zan auren maka ‘ya'yan nan nawa guda biyu yana cikin sharar amma kai kuma abin da nake so muƙabili ala an ta'ajurani tsamani ya hijjaj za ka man ijara za ka man kwadago shekara takwas noma gyara gona kiwo da sauransu shekara takwas ya ce fa'in atmamta ashirar in ma har ka cika shekara goma famin indik wannan ruwanka amma ni dai ƙa'idar tawa shekara takwas amma in kaga za ka iya cika goma wannan zaɓin gani wa ma'uridu ana shuka ale ba na nufin na kuntata maka shi yasa an bar ma shekara takwas za ka yi mun kiwo da sauransu wannan aiki na ijara to kaga ana wajen ya sanya masa sharaɗi na abin da ake so shi zai yi aiki ne aiki ne zai tsawon shekara takwas menene abin da za a bashi muƙabili a matsayin lada auren masa da ya yanzu wancan ya zama a matsayin mai kenan kage ya tsaya a matsayin sadaki yanzu wannan ya zama tun a zamanin da dama akwai waɗannan abubuwan da aka sanya mana na auren shi akwai su a cikin shari'a da ta gabace mu kage ce inni uridu an unki haka hinabnatayya hataini an unki haka yanzu wannan ya zo a matsayin siga ko bai zo ba siga ce ina son auren maka a haka ake cewa ko ka auren masa sai kuma ce na karfa masa in wakili ne in shi da kansa ne ya ce na auren maka sai ce na karfa to kaga siga ta zuwa shi a ce da aka ce ihdabna tayyahataini an samu asalin masu auren ko ba samu ba nan ba an samu ba a aure da wanda ba a san shi ba to yanzu an san waye za a aura ɗaya daga cikin yan mata biyun nan ne duk wanda ka zaɓa bi hit shi kuma shine angon kaga an san mai aura da wanda za a aura kuwa ala an ta'ajurani thamaniya hijaj zaka mun kwadago tsawon shekara takwas fa in atmamta ashra fa min indik in ka cika goma kuma ruwanka nan kuma an san me an samu sadaki yanzu me rage shaidu ko a asiga ya an yi inni uridu an unki haka hidam na tayya ya tallata masa ai shi annabi Musa ya karba yace ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai duk daga cikin ajali biyun nan wanda naga dama zan yi ba matsala kaga ya nuna kenan na karba har ma ya tabbatar da wannan da aka siga ta tabbata amma kan sai ce wallahu alama na qulu wakil an san shaida ko ba a samu ba kaga shaidu sun cika shahidin dai a nan shi ne ala an ta'ajurani tsamani hijaj wato a cikin wannan akwai darasi mai kyau wajen neman aure da yadda za a yi aure da sauransu kaga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo shi mutumin kirki ne su sun gan shi a bako amma matsayin mutumin kirki kuma ya yi kyautatawa kuma ya nuna amana da aminci duk suna cikin qualities ɗinsa da aka gani inna khaira manista ajartal qawiyul amin wannan abin ya saka aka ce ka je ka kirawo su ki je ki kira min shi kuma kaga a ciki sai aka nuna ita ma ta kirki ce ba wai kirki ya tsaya a kansa ba lokacin da ta zo waja'at ihdahuma tamshi alastihiya yanzu ta nufato wani bako a jinabi ba ta saba ba sai ta tago tana kunya haka aka san budurwa haka aka san mace ta zo mai kunya in za ta magana da maza sai ya zama dole tunda baba ne ya aiko ta ba ta zo amma ta taho cikin kunya dama shi ma annan Musa ya ga kunyar tasu shi yasa ya taimaka musu sun cakuda da maza ba sa cakuda da maza kaga shi duk quality sai ya cika shi quality ya cika nagarta tare da shi su ma nagarta tare da su a bisa wannan sai baban ya sha'awa ya ce to ai irinsa ake nema mutum mai nagarta shi za shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu zawujuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda kuka yadda da addinin sa kuka yadda kuma da kyawawan dabi'un sa in yazo neman aure ku auren masa in ba irin wannan kuke zaba ba ba addini da dabi'a kuke zaba ba wajen aurarwa kuɗi ne da gaye da waɗansu abubuwa ta kun fitnatun fil ardi fitina ce za ta kasancewa a ban kasa wa fasadun kabir da barna babba ayi auren kuma a zo babu zaman lafiya ko a aurar da an mata tarbiyya yanzu shi kuma ya wargaje mata Allah ya dace da mu wa an hanzala ibn qais qala sa'altu rafi ibn khadij an kira'i al-ard bil-dhahab wal-warq an samu daga hanzala ibn qais ai wannan hadisin ya gabata ko ya ce na tambayi rafi'a ibn khadijin an kira'il ardi yaya lamarin haya na gona yake bi zahabi wal warqi wato a bada zinariya ko a bada azurfa wato a karɓi haya kuma a bada kuɗi faƙar sai ce la ba asabi babu laifi inna ma kana nasu yu'ajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-madiyanat ai mutane sun kasance suna yin ijara suna daukan haya na gona a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam alal madiyanat wato a bisa bakin gaba wa gabalil jadawil da kuma wato magudanan ruwa da kuma bakin gaba madiyanat magudanan ruwa a gabalil jadawil bakin ruwa abin da ya zo ta baki-baki ruwan kogin da ake shayarwa ko da abin da ake shayarwa abin da ya fito a nan shine kawai ladan wa ashiya aminan zar'i da wani kuma kaɗan daga cikin shukar shi ma ba a ayyana ba mun yi bayani akan hadisin a baya fa yahliku hadha wa yaslamu hadha wannan sai ya iya halaka wannan kuma ya kubuta wa yaslamu hadha wa yahliku hadha ko kuma wannan ya kubuta wannan ya halaka saboda akwai nau'in jihala a ciki to sai aka hana falam yakul lin nasi kira'un illa hadha kuma mutane ba su da wani lada da ake biya in ba wannan dan ba na hayar walidhalika zujira anhu don haka nan ne annabi ya hana ya tsawatar fa amma shay'un ma'lum madmun wala ba asali amma wani abu wanda ya kasance sananne kaga aka ce ma'lum wani abu wanda yake sananne ne matmunun wanda za a iya lamunce shi fala ba asa biyi to ba laifi ba sai mun nana ta bayani a kansa ba dama bayanin ya gabata shahidin da a nan da yasa ya sake nana tashi da aka ce inna makanan nasu yu'ajiruna ba ijara aka kore ba abinda aka kore a nan wajen shine ladan ya zamanto abinda ake samu alal maziyanati wa aqbalil jadawil wa shi'a wa ashiya'a min as-sarq wannan ne aka koni fa amma shay'un ma'lumun madmunun amma idan har ijara an gina ta akan wani abu ne sananne da za a iya lamunta to fa za ba a sabi ba laifi don haka ashe ta tabbata cikin shari'a kuma ga sharuɗa waɗanda aka gindaya. Ajirul ujara ladan da za a bayar wa ‘yan kwadago wanda aka ɗauki hayansu suka yi aiki. Ali bin Umara an samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ahadun ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu ka ba wa dan kwadago ladansa qabla an yajiffa araquhu kafin gumansa ya tsane kafin gumansa ya tsane wato ana so daga mutum an cika waɗancan sharuɗa ga mai aiki ga wanda ya dawo aiki ga nau'in aiki da za a yi ga muddar da aka yanka na aiki ga kuma ladan da za a biya a aiki to da aka ce ɗinki ba kuɗi a jiya kenan wato in ka kawo yadinka sai ka haɗa da kuɗin ko in ba haka ba to za a yi ta ajiye maka ya saba wa ba yanka lokaci ake ana yau yin kurakurai a ɗinki kai sana'o'i da yawa ma ana yawan yin kurabu wajen yanka lokacin nan ba mutane ba su cika yanka lokaci ba sai a yanka lokaci abinda ake ga babu tabbas sai a ce to lokaci kaza dai muna tsammanin za mu kammala amma idan za a iya samun akasi in an samu akasi to kuma za a iya ƙara lokaci sai a yi kan wani yarjejera ba laifi misali yanzu kamar wanda kace tona maka rijiya aka rijiya ita ka'idar ta samu ruwa ne alabashin an samu ruwa kuma sai a yi ladan yasa in an so kuma za a iya cewa da tono da yasa duka to kaga sun san ka'idar yadda ake yi ba lalle ne wajen da aka tona rijiya aka samu ruwa da gaugawa wani waje in an yi ma za a same ta da gaugawa a waje da yake guda ɗaya a nan za a iya tonawa a same ta da wuri a gefe can kuma da ba nisa shi kuma ga an sami jinkiri ko kuma ta iya yiwa nan wajen tonanta ya fi sauki alhali can kuma sai ga an san dutse to duk irin wannan yana iya yana iya kasance to kaga kamar wannan ai ta'ayinin mudda zai iya dan bada wahala to amma abinda ake tsammani akan samu a iya lokaci kaza sai a ambaci wannan a ce kuma idan an samu akasi ba laifi aka yarjeje da aka to fala ba su amma yanzu misali aikin da aka san cewa ga lokacin da za a iya kammala shi kawai kuma sai a bar shi sakaka abu dai a wannan shari'a ba ta yadda da hakan ba a sanya masa mudda sannan an ayyana kuɗi kuma bai lazamci mutum sai ya ba da kuɗin ba don haka ɗinki ba kuɗi ba ajiya ba ne ɗinki ba kuɗi ɗinki in an kammala ne sai a ba da kuɗi kaga ƙa'idar da aka faɗa aka ce a'adul ajira ajira ka ba wa ɗan ƙwadago ladansa kabla an ya jimfa arakuhu kafin zubarsa ta tsani ai ba ana nufin cewa mutum ya gaggauta biyansa ma'ana daga ya ce ya kammala ba shi kudinsa dama ka tanadi kudinsa kafin ya gama eh ai ba lalle ne mutum ya yi aikin ya yi zuba ba ko wani aikin nasa baya bukatan zuba wataƙila zaune yake a ƙarƙashin fanka kuma air conditioner ka ba shi ka ce zana maka gida ne architect ne ko kuma wani abu ne zai maka internet kuka yi lada zai maka wannan abu yana zaune yana shan air conditioner yana yi kaga ba zo ba amma daga ya kammala shi kenan biya shi kudinsa laifi ne babba a sanya mutane aiki musamman aiki na ƙarfi wanda suka wahala kuma su kammala ba ba su kudin su ba rai ma aka sa kuma ba kudin sai daga baya zuwa ana kama kame ko masu aikin ginin bulo ne sun gama aiki kuma sannan ba ba su kudin su ba wannan duka laifi kuma kaganan da aka ce a'abul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu wannan yake fa'idantarwa kenan ashe in ya kammala aikinsa ne ake biyansa wai a ce advance a wannan sai dai idan kai wanda ka sanya aikin ka lamunce da haka amma ba zai zama ka'ida ba Allahumma illa idan akwai kaya da ake bukatar saya ne to kuma sai a sanya ujira daban kudin kayan da za a saya dan a yi wannan aikin su ma daban kar a haɗa kudin kaya a cikin kudin lada kudin lada daban kudin kayan da za a saya don yin aikin su ma daban to wannan kaga ya lazimci wanda za a yi wa aiki sai biya kudin kaya a sayo sai a masa aiki ladan aiki kuma daban shi kuma in ana kammalawa sai a bawa mutum ma da ya ce ismu man mana a ajira al'ajir zunubin wanda ya hana ladan ɗan kwadago ya gama masa aiki kuma ya hana shi ladansa. An abi hurara ta radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala. Kala Allah ta'ala, Talatatun ana khasmuhum yawmal qiyamati. Rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurwa fa akala thamana ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا حديث ne Bukhari ya kawo daga Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce talatatun nau'in mutum uku ana khasmuhum yawmal qiyama ni ne zan yi shari'a da su ba wanda Allah ya ce zai shari'a da shi ya shiga uku rajulun a adabi sun magadara mutumin da aka ba shi saboda ni ma'ana da sunan Allah aka aminta aka lamunce masa kaza sun magadara sannan sai ya yaudara ya ba da sunan Allah kaman ya yi rantsuwa ko ya ba da assurances da sunan Allah a amince masa sunan Allah nan da ya saka aka amince masa kan kuma sai ya yaudara eh aka si wa rajulun ba a horwan fa akala thamana da mutumin da ya je sai da da wanda ba bawa ba mutum ne baya cikin bauta kasan da haka haka ta yi lokacin da turawa suka zo suka ce a sayar wa musu mutane suna sayan mutane su tafi da su can kasarsu ana aiki sai kawai a kai hari mutane ne musulmi shi yasa da kaga da yawa garuruwa sai kaga suna yin ganuwarsu mai girma sosai akwai garuruwan da yanzu idan ka je za ka ga ganuwarsu sai abin ya baka mamaki ka ce lalle garin nan a zamanin dama babba ne ba kuma wai girmansa ne ya kai haka ba dabara suka yi sun kewaye har da gonakansu sai suka ganuwa don su samu aminci in sun je gona in har iya garin kawai aka killace gona tana waje to idan suka fita aikin gona akwai abin da ake cewa 'yan hari masu hari sai su tawo haka kawai daga wani waje su hayo da wakansu da makamai su zo su kakkashe wasu wasu kuma a ɗaɗɗaure su sai a tafi da su a matsayin bayi musulmi suna la ilaha illallah to kaga duk wanda ya irin wannan ya yi zalunci rajulun ba a kwarwan mutumin da ya dauki da ya je sai da shi fa akalla zamana hukumai cinye kudin shi ma Allah ta'ala zai shir'a da shi wa rajulun sta'ajara ajiran da mutumin da ya dauki dan kwadago ya dau hayarsa fastaufa minhu shi dan kwadagon ya cika masa sharadda na aikin duka yayi walam yu'tihi ajrahu shi kuma bai biya shi ladan sa ba ya gama masa duk abin da zai amma bai bashi ladan sa ba kaga wannan shi akwai babban laifi akwai babban zunubi wajibi ne idan mutum ya san yana da kaga wani bawan Allah shi sai zama waliyi ko ko ba haka ba saboda ya cika har ma ya wuce ma abin da ake bukata daukan dan haya yayi cikin mutum uku salasatu nafarin da annabi ya bada labarin su fi man kana qablakum wadanda suna halin tafiya kwana ya kai su suka shiga cikin kogo dan su fake su kwana dutse ya rufe aya ciki akwai mutumin da ya dauke kwadon yan kwadago suka masa aiki da suka masa aiki kowa ya bashi kudinsa guda ɗaya shi kuma sai ya kiya karɓi kudin kawai ya tafi abinsa bai amshi kudin ba kawai ya tafi shi kuma ya ga kudin mutumin na yana hannunsa to me zai masa sai je sai dabba sai ajiye masa yana kiwo yana masa kiwonta dabba dai sai ta zama garke da yawa garken tumakai da awakai garken rakuma garken shanu bayan an yi wasu shekaru mutumin talauci ya ishe shi ko kuma karfi ya kare yanzu sai tuno ashe yana bin bashi sai tattake ta ganin wannan mutum ya ce shekara kaza na tawo maka aiki eh lalle kamun aiki na zo ne ka bani kudi na sai ce zo mu je kaga wannan garken awakin nan shanun nan tumakai din nan rakuman can duna ka ne ya ce ya abdullahi la ta stahazir ya ce bawon Allah karkaman ba a mana karkaman isgili dan ka gani talaka ne ya ce ba ba a nake maka ba da gaske nake kaji kaji kaji kaji abin da ya faru na maka kiwon saboda Allah kuma kaga Allah ya sa musu albarka kaga abin da suka zama garke garke ga sanan din naka ne sauki ya samu ya ce mutumin nan ya kora wannan garken ko akuya ɗaya bai bari ya ce ya Allah ina roƙonka in wannan aikin nayi ne ba don burgewa ba nayi ne saboda kai don neman lada Allah ka kauda mana dutsen nan mu fita kuma sai aka tunkuɗe dutsen suka fita kage ya zama wali saboda amana shi ya kai matuƙa wajen tsarewa haƙƙin ɗan ƙwadago wai ba wace ya ce in ana ta barawo a ita mafi samu yadda ya zamanto haramun ne a cinye kudin dan kwadago ba a biya shi ba bayan ya gama aiki shi ma dan kwadago haramun ne ya kwange a aikin da aka sashi an yi yarjejeniya ga abin da zai kuma bai yi abin da ake bukata ba amma yana so a bashi kudi yuriduna an yuhmadu bi ma lam yaf'alu shi ma ya ci amana shi ma ranar kiyama Allah ba zai bar shi ba ba rema ne amma sai a yi ta binne ba za a yi mai kyau ba bayan kwana ɗaya biyu sai ga ciyawa ta sake fita dama ba a nome ba ƙasar can aka ɗauko sai aka zo da akan nan to kaga wannan shi ma da ha'inci ne don haka abin da ake bukata shine kilal janibain a samu tsarewa amana an ambaci na wannan ne saboda shine a sama duk wanda ka dauke shi kwadago kan ai ana kaddara shine mabukaci kai kuma kana da halin da za ka biya aiki to shi yasa sai aka fi kokarin kiyayewa haƙƙinsa amma ba yana nufin cewa shi ma wanda yake sama wai a zalunce shi ba Mada ya ce, Ma za ta juzul ujiratu alaihi abinda baya halatta a yi hayarsa. Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Wala tukrihu fatayatikum alal bigahi in aradana tahassunan litaftaku aradan hayatid dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim suratul nur aya ta 33 da Allah ta'ala ya umarni da ayi aure kuma a aurar sai ce wala tukrihu fatayatikum alal bigai kada ku tilasta ku yangan ku yin zina in aradna tahassunan in hassu suna son kamewa su aure suke so kar ku tilasta su yin zina litabtaku ardal hayatid dunya wai dan ku bidi amfani na duniya wa man yukrir kunna duk wanda ya tilasta su a baya to yanzu an hana in ya tuba fa inna allaha min ba'di ikrahi inna ghafurur rahim to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai bayan tilasta su da aka yi a bayan nan in har an tuba to kaga Allah subhanahu wata'ala ya hana kada ai wannan ikrahi al-sina haramun ne kenan ashe abin da za a samu shine ne litabtagu ardal hayatid dunya ashe ba a yin ijara da furuj eh ta'jirul furuj ke an jabirin hadithi ya zo cikin muslim daga jabir dan abdullah anna jariyatan li abdullahi bin ubay bin salul wata kuyanga baiwa ce ta abdullahi bin ubay bin salul yuqalu laha musaika wa ukhra yuqalu laha umayma wato yana da kuyange guda biyu ɗaya ana ce da ita musaika ɗaya ana ce da ita umayma fakana yukrihuhuma ala zina shi ubay ibn sulaiman san shi ko rasul munafiqi to sai ke tilasta su je su yi zina domin su samu masa kuɗi fa shakkata zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam su musuluncin su yana da kyau sai suka je suka kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wannan aya wala tukrihu fatayatikum ala al-bigai in aradna tahassunan litabtagu ardal hayati dunya wa man yukrihuhunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim to ku yanga ma idan tana so a aurar da ita ku aurar da ita ayu anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum ku aurar da su in bayan ku maza suna son su yi aure ku amince musu aura in ku yangan ku mata suna son yin aure ku amince musu aura kar ku ce za ku hana su yin aure ballantana wannan din ya tilasta su yin zina wai dan kuna neman amfani na duniya wasu ba sa son yadda ku yanga ta yi aure saboda ku yangar da ta yi aure farashinta yana faduwa matar wani ne za ta haihu to idan kuma a ce budurwa ce ga ta kyakkyawa suna rike ta a matsayin kadara ce su suna kusatar ta amma ba za su yadda ta yi ciki ba kuma in sun tashi aurar da ita za a aurar da ita daraja bayan ta istibra'i kaga wanda ya aure ta shi kuma zai iya ci gaba da amfani da ita a matsayin sadaka tunda ku yangarsa ce to kaga in an aurar da ita kuma darajar ta ta faɗi to idan har misali mutum ba bai yi sadaka da ita ba domin ama takan kasance lil khidma aw lil tasarri al'amatu lil tasarri ita ce ruwan sadaka to shi bai dauke ta sadaka ba amatu ne lil khidma kuma tana son yin aure amma baya son farashin ta ya fadi sai ya ki wannan ya tilasta ta har ta aure shi ma ya fada karkashin wannan aya to kaga idan har ku yanga dabatta da kima sosai aka kare mata mutunci kar a sanya ta a cikin wani yanayi wanda zai tilasta ta har ta fada zina saboda neman abin duniya to ina kuma ga wacce take ya wanda ba ku yanga ba gai ina kuma ga wacce take ya ba ku yanga ba ka sa ko wadanda su kuma zai ce an taɓa bani labarin wani mutum ne yarsa ta ce tana so ta yi aure sai ya ce a'a kuma ga wanda zai aure ta ya ce a'a sai ta gama karatunta ta buga ta buga ta buga ya ce faufau ya bai alkawarin karatun nan zai bani na yi har masters zai bani ya ce bai yadda ba yaudarar ta zai yi saboda ta matsa ita kuma sai ta samu fesewar ido ta ce to baba ta rubuta masa ana ne maka mun aure kaki to ka sani duk abin da na aikata alhakin yana kanka lalle na taba jin wannan labarin to kage yanzu irin wannan yanayi ai ya munana ko a ce za a sanya yarinya a cikin yanayi an sanya wani sharaɗi mace tana da aurenta ma za ta iya karatu don haka auren shi ne muhimmi a tsarar mata mutuncinta a tsarar mata addininta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب to kenan kage yanzu mun ji abinda ubay ibn salul yayi bai halatta ba shari'a ta hana ashe kenan ba a yin ɗaukan hayan mace a yi amfani da ita don a biya talada a ce ijara ne haramun ne a shari'a ba a yadda da wannan ba wannan hadithi kuma ya zo daga abu mas'udin al'ansari Allah ya yarda da shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha yayi hani an zamanil kalbi dangane da kudin da za a sayar da kare wannan baya mun yi bayani a baya gobe sai mun sake nanata mas'alar ba gabar da yake son kawowa shine waɗannan wa maharul bagayi wa hulwanil kahin da sadakin karuwa da kuma alawar boka me sadakin karuwa ita ba auren da ita ba wato kudin da za a biya kenan dan a yi lalata da ita haramun ne wannan kudin yana shi abinda ta aikata haramun ba a daukan hayan mace dan yin amfani da ita a biya ta kudi haramun ne shari'a ba ta yadda da shi ba baya cikin ijara sannan ulwan alkahin ko boka bisa kwatancin dan fara kawowa ko boka yazo shi yayi duba ko yayi wani abu aga cewa an amfana kuma a biya shi a bisa yarjejeniyar abin da za a biya to wannan shi ma duk shari'a ba ta yadda ba ya zama to mani'un shar'iyyin kenan ya hana wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala na annabi sallallahu alaihi wasallam an asb al-fahm to ga wani shi ma daga cikin nau'i na ijara din wanda bai halatta ba daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha ya yi hani na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an asbil fahli wato daga ruwan kalkaldi ai shi ma mun yi bayani a cikin a baya ko ya zo shi a cikin wato mana hasharu min al-buyu'i abinda aka hana na nau'in kasuwa shi ma mun yi bayani a kansa wato a dauki sunansa a dauki kalkaldi eh dabba wacce take mai barbara sai a yi hayanta sai a tafi da ita a sanya ta a cikin garki kuma nawa za a biya za a biya kaza to wannan shi ma bai halatta ba irin wannan ijarar ba ta halatta ba amma idan an ɗauke ta aka kai kuma sai aka ba da wani nau'in abinci in za a dawo da ita sai aka ba nau'in abincinta da take ci wannan malamai sun ce ba lafiya saboda ai yana wahala tana wahala idan ta je je wannan tawainiyar to in ta dawo tana zubewa yanzu kamar doki ƙwarin jikinsa ma yana nakasa to shi yasa sai a zo sai a sussuge masa abincin da zai ci dawa da makamantansu da irin wannan wallahu ta'ala a'lam to nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda kuma muke kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum